sheikh abdulnasir abdulmuhi shine zai zo domin gabatar da wazi halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama muhammad uthman ningi ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه وبعد Assalamu alaikum ya jama'atal muslimin.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ‘yan uwansa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah sa muna cikin su amin Allah ka jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran jama'an musulmi malamin mu Sheikh Ismail Idris malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud gumi Allah ya gafarta musu amin muna addu'a mujaddadi Sheikh Usman bin Fodo Mal Abdullahi Gondo sarkin musulmi Bello Allah ya gafarta musu amin muna gabatar da addu'a ga fadilatul Sheikh Muhammad Athani Hajingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa wanda ya jagoranci wannan aiki gagarumi na yaɗa addinin musulunci wa wannan ƙasa tamu najeriya a keɓe kuma a wannan jiha ta adamawa inda muke tuna lamido adama allah ji kansa amin allah ji kan lamido ali mustapha allah ya gafarta masa Allah ji kan magabatan mu gaba daya a wannan kungiya muna addu'a malam mu'azu lozin ambani Allah ji kansa malam abdurrahman alhaji abdurrahman alhaji sabo alhaji musa dimsa da sauran waɗanda suke marasa lafiya kamar alhaji adamu gombi allah ya ƙara masa lafiya allah ya ba shi lafiya muna addu'a ga mutane da suke daban-daban a wannan jiha tamu nesa da kusa mai martaba sarakunanmu mai girma gamna spika kwamishinoni shugabannin jami'o'i manyan 'yan kasuwa attajirai manoma masunta muna addu'a Allah ƙara wa kowa albarka masu sana'o'i ƙanana da 'yan kasuwanmu da suke yawo a wurare daban-daban Allah ka musu albarka babu shakka mun zo jihar adamawa wurin da ministan tsaro wanda yake wancan lokaci muhammadu ribado allah ya gafarta musu duka wannan guri suka zauna kuma sun koma zuwa ga allah allah ka ji kansu allah ya kara lafiya Profesa jibril amin Profesa iya abubakar da matarsa ta rasu allah ya ji kanta muna addu'a da duka wayannan elite manya-manyan jagorori nesa da kusa Allah ƙara musu albarka. Muna addu'a wa wazirin Adamawa Allah ƙara musu albarka. Da sauran jama'a wanda yake ba da gudunmawa nesa da kusa sadaka da kyauta da ayyukan alkhairi da masallatai da wurare Allah musu albarka dukansu. girma NSA muna masa addu'a Allah masa albarka. Allah ƙara masa albarka Allah ya tsare shi Allah ƙara ɗaukaka wannan jiha bayan Allah kamar yadda muka sani babu abin da yake mutane a wannan lokaci suke da bukata a jaddada bayani shine mahimmancin fahimtar tauhidi a aikace fahimtar tauhidi a aikace wato yana sa mutum ya gane Ubangiji bisa aiki da mutum ya yi, ko kuma aka ba shi labarin yadda aka yi aikin. Nasin Al'ur'ani ya faɗa yana ce, waje a rajulun min aksal madinati ya sa ƙaula ya kawo.
وجاء من أقصى المدينة رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana a wayannan ayoyi masu daraja yadda in mutum yana da tauhidi ana gane gaskiyarsa in mutum yana da tauhidi ana gane haƙurinsa in mutum yana gane tauhidi yana bayyana wa mutane matsayinsa da ubangijinsa wajen ɗaukan nauyin musiba in mutum yana da tauhidi yana da ƙarfin faɗan gaskiya in mutum yana da tauhidi yana da ƙarfin ya yi wa mutane magana ta yadda za su gane nasin alkur'ani ce sai gani mutumi daga karkara daga nesa da ya taho nesa ya zo daga karkara can lungu yana sauri ya ji ana wa'azi kamar yadda muka zo yana jin mene yana jin ana wa'azi a gari kaza yau ga wa'azin jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna mun zo adama ba sau ɗaya ba sau biyu ba da yawa kusan shekara arba'in muna zuwa wa'azina har ma kuna tuna mun faɗi su alhaji sabo su alhaji abdurrahman su alhaji musa dimsa da sauransu da sauransu da sauransu da ya zo me ya ce ya ce ya jama'ar garinmu wa'azi ya zo mana wa'azi ya zo mana abinda nake so in sanar da ku ittabi'ul mursalin ina gabatar muku an an introduction to the new comer of the preachers let me inform you we have a preacher that preach to us we have the admonition to administer to us we have the impart to impart the all the knowledge. We have to be able to inculcate the knowledge. Yes, sir. No reason why, more where we have described to you. Ya ce, ina gabatar muku da waɗannan mutane a cikin introduction. Allah madaukakin sarki. يسعى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا su ba sa neman ku ba su wata jinga ta lada bane su ya suke su kintsatsu ne sun kintsu a kintsa suke ko ake so ku kintsu su dan su sun kintsu a shirye suke dan su shiryayyu ne na'am yace to bari gaya muku ba ina faɗa ne ni ba na cikawa ba wa maliya ni me yasa saboda aikin tauhidi sai kai ma kana yi wallahi da yanzu da muka ga yan agaji ajeji suna yin aiki kai in ba dan tauhidi da imani ba wallahi wani ba zai iya zama a gurin nan ba in ba dan tauhidi da imani ba za a iya zama a gurin nan ba amma yanzu haka wani yana can a wannan jejin yana jiran ubangiji ranar tashin alkiyama cikin ribadi Allah ya sa shi cikin ribadi khairun minad duniya wa ma fiha annabi ya ce duk wanda yayi dako sa'a guda ya fi duniya da abin da yake cikin ta Allah ba kula da Allah sa ka muku da alkhairi wallahi malam muna ta hawa sai hawa yake dangano wayannan bayan Allah Umma mutadu wannan ya nuna maka me ya ce to me zai sa kuma zan bautawa wanda ya halice ni ma domin za ka fara mutum karatu sai ka fara masa da rabu tauhidin rububiya ko to sai ya fara da rabu saboda karatu from known to unknown that is a clear cut of psychology and education saboda haka ya gaya musu matsayinsa labul ladhi fatarani wa ilayhi turja'un to kuma kaga tauhidin uluhiyya ya zo mutum ya san zai koma ga Allah da wani cewa daga duniya he kaduna ƙarya kake daga duniya he lahira billahi ladhi daga duniya he lahira azun da muke gabatar da ta'aziyar alhaji shu'aibu sarkin fawa shugaban kabi Allah masa gafara Allah ya sa ya huta a sauran waɗanda duk aka ambace su a zuma lafiya gabata na'am shin a takhidhu min dunihi kuna gani ya kamata in riki wani kuma bayan Allah aliha abin bauta kuna ga hakan yayi daidai me yiwa wallahi duk wanda ya dauki magiru ko ɗauki Allah ya ce Allah uku ne ko ya ce komi ma Allah ne wallah su ɗauki banza wa hawa yana na wata malmatu maƙaryaci kawai yana ƙarya yake maƙaryaci ƙarya yake yana maganganun ƙarya ku daina sauraron kunnen ku a cin wayan saboda haka ya ce iridin rahmani bi durrin sai da sunayen asma'ullahi husna an yi tauhid rububiyya an yi uluhiyya aka da usma'i wa sifat in Allah so da ni da jin kansa da tausayin sa kaga irin da rahman bin zur in ya so shafe da wata cuta na shi lafiya ko talauci ko na abu wallahi la tuni shafa'atum sha ba wanda ya sai cece ba wanda zai ya ce to bari a zo a maka escalator ko discharger no ba da sa da kuital babu ni idan in ku har na biyoyewa zuciyata ne abin da nake so to ina cikin bata gagaruma da aka cikin jama'a a fili yace inni amantum bi rabbikum fasma'un in kun ji ko ba ku ji ba ni na yi imani shine tauhidi bil amal in za ka yi tauhidi to ka nuna mutane aikace da gaske kake yi a ofishinka a wajen matarka a wajen 'ya'yanka ko irin masu mata ɗayan nan ne a ga babban mutum na Allah kun ga ƙara aure dan Allah saboda haka ka daure ka daina jin tsoro kai ta fama kai ta fama calculation na me yace inni amantu bi rabbikum fakum Allah da ya san da gaske ke yace ya shiga aljanna kawai kawai ya shiga aljanna ya ce ayya kai ta mutanen karkararmu bima gafara li rabi my lord has honored me with distinguish har ya distingushin nasa ubangiji ya honorin nasa bima gafara li rabbi a sakamakon abin da ya mun gafara wajen alayyar mukurami ya sanya cikin masu karama masu daraja bayan allah yana da kyau a san tauhidi ku duba matar fir'auna duk da kafircin fir'auna da ta imani Allah shiga da ita aljanna haka ne ko ba haka ba duk da zama a gida na daraja na annabi nuhu amma matarsa tunda ba ta aikin Allah ba yar wuta ce matar luda haka ko ba haka ba to saboda haka wanda take so ta aiki maza ko mata dole ne ya zama mutane suna tauhidi don Allah sai sun kaɗai ta Allah da ibada kaɗai ta Allah da ibada shine hanya wacce take tabbace ce ayin Allah ya yarda wanda ya ce la ilaha illallah ba neman komai da kallon janna shiga ma aljanna Allah ka shigar da mu ina jin hankali daidai wannan lokaci manoma ku sani Allah ya ba mu amfanin gona bayan jarraba da muka samu nesa da kusa can da can to ina jin hankalin manoma ku yi hankali da masu zuwa suna saye mana amfanin gona ku yi hankali da masu saye mana amfanin gona ku yi hankali da masu saye mana amfanin gona suna zuwa hallunguna da shaguna hallunguna da ƙauyuka suna saya to ku yi hankali da su kan su bar ku da kuɗi ba abinci a baka ba za ka iya dafa kuɗi ba ba za ka iya dafa su ba wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh